al-akhdari na abdurrahman al-akhdari yau yayi daidai da shida ga jumada thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan november miladiyan annabi isa dan maryam 2025 wanda wancan sati ko satikai biyu duka mun gama da muqaddimar littafin yanda malam ya kawo mana abubuwa da suke kan mutum wanda yake baligi musulmi mai hankali lafiyayye abin da suke kan shi na gyara zuciyar shi wanda wannan ita ce taharatul qalbiyya ko kuma mu ce tahara al-ma'nawiyya tsarki na ma'ana mana zuciya to malam yanzu ya gama gyara maka a matsayinka na mukallaf wanda takalifu shari'i wato nauye-nauye na shari'a ya hau kanshi to yau zamu fara shiga cikin littafin fasalin farko da malam ya ajiye a cikin littafin shine yace faslun fi tahara faslun fi tahara wato wani fasali wani rabewa a cikin tsarki yawa in an ce at-tahara shine tsarki to fasalin zai fara magana akan tsarki to menene tsarki kamar yadda muka fara magana muka ce akwai at-tahara ma'nawiyya akwai hisiyya to kusan malam ya gama maka da at-tahara ma'nawiyya a cikin muqaddimar shi yanzu abin da zai maka magana shine at-tahara hisiyya tsarki wanda yake na zahiri kai bawali kai tsarki kai kaza to malamai suka ce at-tahara kamar yadda kowace kalma a larabci in ka ganta tana da ma'ana guda biyu tana da ma'ana na luga sannan tana da ma'ana na islahi ko shari'a akwai tana da ma'ana lugawi da ma'ana islahi ko shari'i to at-tahara malaman luga a luga suka ce at-tahara hiya an-nadhafa wan nazaha wal khulus min al-aqdar wal adnas wal anjas yawa suka ce in an ce tsarki a luga a yaren larabci shine tsafta tsarkaka yawa daga duk wani wato kazanta da duk wani datti da duk wani dauda shine ma'anan at-tahara a wajen balarabe in yace baka tahara tsarki daga duk wani kazanta wani datti wani dauda ka tsarkaka daga shi shine tahara amma a wajen malaman shari'a suka ce at-tahara رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو الأنجاس بالماء رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو الأنجاس بالماء a wajen malaman shari'a suka ce ma'anan tsarki shine dage abin da zai hana mutum yin sallah abin da yake hana ka yin sallah wanda in akwai shi ba za ka yi sallah ba yawa na kazanta ko kuma na wani abu da kai ka farar a jikinka ko kuma na wani abu najasa da ya same ka a cikin jikinka jikinka ko a tufafinka ko a wajen yin sallah to ka daga shi wannan abun saboda ka samu daman kai sallah din to shine abin da suke kiransa at-tahara a wajen malaman shari'a to Allah tabaaraka ta'ala ya nuna mana tsarki abu ne wanda yake mai daraja mai fa'ida kuma yana son shi saboda ayoyi da yawa sun zo a game da tsarki suna magana akan tsarki dauki misali ayat da take cikin suratul baqara aya ta 222 da Allah ya magana was'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur fa idha tatahharna tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah tabaaraka wa ta'ala da ya gama magana akan hukuncin masu jinin sai karshen ayan sai Allah ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabin lalle ba wa yuhibbul mutatahhirin yana masu yawan tsarki kaga tsarki Allah baraka ta'ala ya san sa kenan sannan haka yazo a cikin suratu tauba suratu baraa Allah tabaraka ta'ala yana cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin yawa lamasjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu bil mutahhirin Allah magana dangane da masallaci ba masallaci mai daraja ta uku a ƙasar saudiya Allah yana cewa a cikin masallacin nan na Quba akwai wasu mazaje da suke son tsarki su tsarkaka daga duwan shirka duk wani datti Allah ya ce inna Allah yuhibbul mutahhirin Allah na sa su tsarki man da kaga aya ta biyu tana gwada maka Allah yana son masu tsarki sannan in ka dauki aya cikin suratul mudaththir wa thiyabaka fatahhir Allah tabaaraka ta'ala daga cikin abin da ya faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sako da aka ba mu annabi lokacin da ya zama wanzo shine daga cikin sakon sai aka ce masa wa thiyabaka fatahhir tufafinka kuma ka tsarkake shi tufafinka athiyab tufafinka ka tsarkake shi malamai sun ba mu wannan aya fassara da yawa amma daga cikin ma'ana da shi shine kamar Muhammad ibn Sirin babban tabi'in nan yana cewa ma'anan wasiya baka fata'ir shine ai igsilha bil ma ka wanke tufafinka da ruwa yawa in kan wasu malamai da yawa suka ce zuciya ake nufi a ka tsarkaka daga shirka kaza to amma Muhammad ibn Sirin babban tabi'i ne kuma malami ne sosai yace ma'anahu shine igsilha bil ma ka wanke tufafinka da ruwa haka shi ma ibn Zaid shi ma haka ya bashi ma'ana yace ma'anan wasiya baka fata'ir kana mushrikuna la yatadahharuna mushrikai sun kasance ba sa tsarki aiwa ko sun yi biya bukatan su sun yi bawali sun yi ghaidi kawai aka da zauna ba sa tsarki mushrikai fa amarahu Allah sai Allah tabaaraka ta'ala ya umarci manzon Allah an ya tadahhara da ya dinga yin tsarki wa an yutahhira thawbahu kuma ya tsarkake tufafinsa ma'ana ya wanke shi ya tsaftace shi da kaga mutum musulmi bai kamata musulmi ya zama da kazanta ba duk wannan addinin ka yana koya maka tsarki ma'ana tsarki shine tsafta yanzu muka faɗe shi a ma'ana ta lugar larabci shine an-nadafa shine tsafta to kaga bai kamata mutum musulmi ya zauna cikin kazanta ba mutum musulmi kazami ba a musulmi ce samo shi sai dai ya samo shi a wani abu saboda gashi ma at-tahara yana cikin sakon annabi na farko da ya zama wanzo ma an ce masa ya dinga wanke tufafinsa kaga kai musulmi bai kamata ka zama kazami ba haka yanzu a hadisai da dama Allah tabaraka wa ta'ala baya son yana son tsarki to hadisan manzo Allah haka hadisai suka zo su ma nan da dama misali la la tuqbalu salatun bighayri tahuri hadisi ingantacce a muslim annabi yana cewa ba a karban sallan da babu tsarki sannan annabi yana cewa miftahul jannati as-sala wa miftahus salati at-tahur mabudin aljanna shine sallah mabudin aljanna shine sallah sannan mabudin sallah kuma shine tsarki to wannan shine so da haka dai akwai hadisai da yawa wanda suka zo suke magana akan tsarki su ma bayan ayoyi shine dai babun zamu shiga sai malam yace a cikin ahlari mai littafi yace at-taharatu ismani wato tsarki ya kasu kashi biyu tsarki ya kasu kashi biyu tsarkin da zaka yi a jikinka ne a wajen sallar ka ne a tufafinka ne ya kasu kashi biyu na farko yace taharatu hadathin taharatu hadathin tsarki na hadathi tsarki na hadathi yawa shi ma'anan hadafi shine abin da yake karya alolan da kai tsarkin kari suna kiransa tsarkin kari wato ma'ana wani abu ne ya faru da kai ko ka farar da shi a cikin jikinka to za ka yi tsarki misali ka yi fitsari ka yi bayan gida a ka yi wadi a ka yi mazi a ka to duka waɗannan suna sabbaba maka sai ka yi tsarki tukunna ka samu damar yin sallah ko alola sai sai ya ce tsawaratu hadafi tsarki na hadafi shi wannan la yahsulu wannan tsarkin hadasin baya samuwa in akwai kari a jikin mutum to tsarkin baya samuwa sai ta hanyar alola da wanka ko dai taimama yawa baya samuwa sai ta hanyar alola ko wanka ko taimama ɗaya daga ciki inda ka samu wannan tsarkin hadasin sannan wa taharatu khabathin da kuma tsarki na khabathin al khabath shine datti da ya ko najasar da ta same ka ba kai ka fara da ita ba amma samun ka tai misali a cikin jikinka wani abu ya taba kana na na najasa ko kuma a tufafinka ya taba ko da zaka yi sallah saboda dama sharɗi ne na sallah sai an samu me sai an samu taharatul badan wa thiyab wal makan sharɗi ne na sallah ba yin sallah sai an samu tsarkin waɗannan abubuwan to shi ma wannan idan ka samu najasa na cikin jikinka ko tufafinka ko wajen sallanka to dole da kai tsarki shine taharatul khabathi tsarki na khabathi sai malam yace wala yasihul jami'u dukkan guda biyun nan na tsarki ba sa inganta ba za su inganta ba illa bil ma'i tahiril mutahhiri sai da ruwa mai tsarki kuma mai tsarkakewa dukkan waɗannan wato tsarkin nan guda biyu na hadafi ko na khabathi ba za su inganta ba sai da ruwa mai tsarki ko mai tsarkakewa kaga ruwan ya zamanto ya cika sharɗi guda biyu at-tahir al-mutahhir mai tsarki kuma mai tsarkakewa yawa da ruwan zai zamanto mai tsarki amma an ba zai tsarkake ba to ba za a yi abula da shi ko kuma ba za a yi tsarki da shi a daga hadafi ko khabathi ba to wannan shi a bai kawo maka maganar temama ba saboda zai maka maganar temama a gaba amma shi temama ana daga wato najasa ne ko hadafi ne da shi na wucin gadi yawa baya daga gabaki daya hadafi ko ko mu ce kabafi baya daga hadafi gaba daya amma akan daga ne na wucin gadi kafin ka samu ruwa ne saboda dole ka samu ruwa sai kai amfani da ruwa amma idan dama ta samu maka condition ya warantin zaka iya yin taimama to amma an ka samu ruwa dole kuma sai kai amfani da ruwa na dole saboda wancan na lokaci ne wanda yake muaqqatan kawai na lokaci kadan temporary haka to shi ruwa mai tsarki Allah tabaaraka ta'ala shi ma ya nuna mana ayoyi da yawa a cikin alkur'ani wanda suke nuna ce mana wanda suke gwada mana cewa ruwa mai tsarki ne misalin ka dauka Allah tabaaraka ta'ala yana cewa anzalna minas sama'i ma'an tahura misali daga cikin ruwa mai tsarki akwai ruwa da Allah ya saukar daga sama Allah ce mun saukar daga sama ruwa wanda yake mai tsarki to kaga ruwan sama yana da tsarki to zaka iya amfani da shi sannan irin ruwan al'abar ruwan rijiyoyi zaka iya amfani da shi ruwan irin teku misali ma'ul bahr ruwan teku al-bahr zaka yi amfani da shi yana da tsarki domin an tambaye manzon Allah sallama an ce su ila rasul sallama anil bahr an tambaye manzon Allah dangane da teku fa qala sallama sai annabi ya ce ma'uhu hillu ma'uhu ko kuma ma'uhu tahurun wal hillu maitun ko kuma wa maitatu hillu wa kama qala sallama annabi an tambaye shi game da ruwan teku yace ruwansa mai tsarki ne teku sannan abin da ya mutu a cikin da kuma mai tsarki ne za a ci duk abin da ya mutu a cikin teku haka ruwan teku zaka yi amfani da shi yawa duk da kasantuwansa ruwa ne shiri da wasu amma da abin da aka annabi shi to saboda haka dai shi ruwa dole sai ya zama tsarki mai tsarkakewa kafin ya hadafi ko khabafi to shi kuma ruwa mai tsarki shine gashi nan kamar yadda malam ya faɗa maka yace wa huwa alladhi lam yataghayyar launuhu aw ta'amuhu aw ri aw ra'ihatuhu shine ruwan da lam yataghayyar bai canzu ba launuhu launin sa bai canza ba ruwan da launin sa bai canza ba aw ta'amuhu ko dandanan shi bai canza ba aw ri ra'ihatuhu ko kuma kamshin shi bai canza ba to idan kaga ruwan nan yana da waɗannan ausaf athalatha yana nan da shi babu ɗaya daga ciki da ya canza to ruwa ne mai tsarki ko mai tsarkakewa na farko launin ruwa ma'anar launi shi ne kala mun sani ruwa ba shi da kala kawai haka yake shi shi yasa ko da su karan kan masu karatun kimiyya suna cewa ruwa water is colorless tasteless odorless aka suke ce masa kaga shi ba shi da kala shi ba shi da ɗanɗano kuma shi ba shi da wani abin da zaka ji kaɗan ka ci wani abu da ko na wari ko kamshi ba da shi haka Allah ya shi ka gane cewa Allah mai hikima ne yayi wani abin da bai da kala bai da kawai haka Allah mai hikima to saboda haka dai daga cikin wannan sifar ruwa guda uku ya zan bai canza ba kalan sa ko dandaran sa ko kamshin sa in ba wani abu da ya canza a cikin ausafi salata din nan to ya zama ruwa ya zama mai tsarki kuma zai tsarkake zai tsarkake shi yasa Allah tabaaraka wa ta'ala da yake faɗa dangane da wato yaƙin Badar lokacin da musulmai suka tsinci kansu a cikin wani yanayi sai Allah tabaraka ta'ala ce idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an yutahhirakum bihi wa yudhhib 'ankum rijz ash-shaytan wa liyarbid 'ala qulubikum wa yuthabbit bihi al-aqdam Allah tabaraka ta'ala ya ce ku tuna lokacin da yughashshikum an-nu'as wato gengedi ya lillibe ku ya rufe ku aka rufe ku da gengedi aka lillibe ku da gengedi yughashshikum an-nu'as ko yaghshakum an-nu'as duk wanda kai ya halatta gengedi ya lullube ku aka lullube ku da gengedi amanatan min don ku samu nutsuwa daga wajen Allah tabaaraka ta'ala ko kuma shi ta turo wannan gengedin ku samu nutsuwa ana cikin yaki Allah yayi wannan hukunci na badar kuma yawa amanatan min wa yunzilu alaikum kuma sai Allah ya saukar muku ma ya saukar akan ku yawa wa yunzilu alaikum minas samai Allah ya saukar daga sama ma'an wani ruwa yutahhirakum bihi dan Allah ya tsarkake ku da ruwa ya tsarkake ku da ruwa ka gani kenan Allah ya saukar da ruwan sama dan ya tsarkake ahadu badar a lokacin da giggide kama su a shi kaga ruwan sama yana tsarkakewa to kuma muka ce shine wanda launin sa da dandanan sa da kamshin sa bai canza ba sai malai ce bima yufariquhu ghaliban da abin da yake rabuwa da ruwan a mafirin jayin lokaci ya zamanto ruwan launin shi bai canza ba dandanan shi bai canza ba kamshin shi bai canza ba da wani abu da suke rabuwa da ruwa a mafirin jayin lokaci wanda ruwa yana can wannan yana can a mafirin jayin lokaci ba sa haduwa in an ce mafi rindiya lokaci ka ɗauka ka ce kamar 80% ko 85% da ruwa da wannan abun ba su haɗuwa wani dalili ne ke zuwa ya haɗa su amma kowanne daban-daban shi ne sai malam ya ce maka ka zait kamar mai kaga ruwa ba mai ba haɗuwa da ruwa ba ba haɗu ruwa da mai mai daban ruwa daban a wasamin da kuma kitse kitse daban ruwa daban kaga ba su haɗuwa mafi rindiya lokaci ba gurin zaman su ɗaya ba ba tare suke ba wadda da kuma romo yawa romo ko kuma su ce bargo duka dai ɗaya ne bargo ko romo to kaga ba su haduwa wajen su ɗaya ne yace kullihi duk wannan wal wada'i da ruwan kanzo yawa ruwan kanzo su kuma su ce a'a ruwan wurin da dabbobi suke zama lawanin su ya haɗu da ruwa shi ma kaga babu haɗin wannan da ruwa to am sai aka samu ruwan ya kubuta launinsa da ɗanɗanansa da ƙanshinsa ya kubuta daga mai ba mai a cikinsa kaga in mai ya shiga ciki za ka zo ka ji ƙanshin wani mai watakila in mai ya shiga ciki za a ga ruwan ya zama wani ya canza kara misali haka nan idan a saman kitse ya shiga ciki zai canza kala ko zai canza ɗanɗano haka addas ne idan romo ya shiga ciki to haka nan ruwan kanzo in ya shiga ciki duka za ga ya canza maka ko kalan dai ko dai ɗanɗanan ko dai ƙanshin ɗaya daga cikin sufufin nan guda uku da zai canza to kuma ɗaya daga cikin sufan nan guda uku yana canzawa to ruwa ya tashi daga tsahir al-mutahhir gaba ɗaya ya tashi daga tsahir ya tashi daga mai tsarki mai tsarkakewa zai iya zama tsahir mai tsarki saboda zaka iya sha ko kai amfani da shi na al'ada amma laisa bi mutahhir ba zai tsarkake ka kai tsarki kai alula ba saboda yanzu ɗaya daga cikin sufan sa guda uku kuma sufan guda uku sun canza yawa to wannan shine sai yace wasabun haka nan da sabulu kaga sabulu daban ruwa daban to idan sabulu yazo shiga cikin ruwa ruwa ya tashi daga ma daga mai tsarki wal wasaqi da kuma datti al wasaq dauda datti wani datti yazo shiga cikin kaga datti daban ruwa daban sun rabu ne a lokaci mafi rinjaye in ba wani abu ne zai hada su ba wani hauyi da makamantan irin waɗannan din wanda ruwa da shi suna rabuwa a mafi rinjayen lokaci to idan aka samu sun shiga cikin ruwa waɗannan duka ko wasu su wanda suke rabuwa a mafi rinjayen lokaci to ruwa yanzu ya tashi daga mai tsarkakewa ko da dai yana da tsarki zaka yi amfani da shi al'ada to amma dai ba zai tsarkake kana ibada ba amma sai malam ya ce wala ba'sa biturab babu laifi a dangane da ƙasa ma'ana babu laifi idan ruwan haka yake da ƙasar wajen yanayin ruwan yanayin ƙasar wajen ko kuma yanayin ƙasar wajen yanayin ruwan to babu laifi wannan ruwa ne mai tsarki ko mai tsarkakewa haka ƙasar wajen take ja da ga wani wani ruwan kai wasu duniya da ga ruwan su ja kuma haka ake jawo shi daga rijiyan ko haka yake fitowa daga kwamfan ko daga bawul din to haka yake ba komai wannan ruwa ne tahiru mutahhiru mai tsarki mai tsarkakewa don haka Allah halicce shi sannan wal amati ko wal hamai wal hamai ko wal amati duk suna karanta shi da haka da kuma bakar kasa kaga wani ruwa sai gan shi baki haka ko laka laka shine amati bakar kasa to shi ma babu laifi za a yi amfani da shi ba komai ruwa ne mai tsarki domin haka Allah halicce shi yace was sadiqati wa a sadikati kasar gishiri ko kasar kanwa yawa da gaji wani ruwa an kasa a bakinka sai ka ji shi gishiri gishiri wajen shi wani kanwa kanwa kuma aka yake naturally a wajen to wannan ruwan mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa ne ba abin da zai same shi domin haka Allah halicce su tare shi yasa ya ce maka la ba sa babu laifi ka yi amfani da ruwan da haka kasar wajen take a'a bakar kasa ce laka ce a'a ruwan gishiri gishiri ne kanwa babu laifi duk ka yi amfani da shi domin shi haka Allah halicce shi amma waɗancan abubuwan idan ka duba mafi rinjayen lokaci ba su haduwa da ruwa ruwa daban su daban in ba da za amfani da su a hada ba wannan shi to saboda haka dai a takaice wannan babu yana gwada mana yanayin yadda za ka yi amfani da ruwa ko kuma ruwan da zai zamanto mai tsarkin da zai tsarkake mai tsarki kuma ya tsarkake yawa a lura da waɗannan sufafi guda uku duk in za ka yi amfani da ruwa alola ne wanka ne a'a bawali ne kai za ka kama ruwa gayi ne to ka lura da waɗannan al'ausafi talata din siffofin nan guda uku ya zamanto launin ruwan da ɗanɗanar ruwan da kuma ƙamshin ruwan ƙaransa yake bai canza ba in ko kaga ya canza kuma kai amfani da shi to haka Allah halicci ruwan a wajen haka yake amma idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata maka ne mai ya shiga ciki manja man gyaɗa a'a sabulu ya shiga cikin ruwa kaza to kaga wannan za ga ya canza masa kala daga kala ya canza kuma ruwa ya tashi daga tahirun mutahhirun ko kuma ya canza masa ɗanɗano ka sa a bakinka sai ka ji yayi wani kaza ko aka saka siga ko aka saka gishiri ko kaza kaga wannan ya tashi daga yadda Allah ya halice shi an ƙara masa wani abu to a takeice dai wannan shine babin da yake magana akan wannan sai malam yace faslun wani babi na biyu daban wanda duk yana da alaka da dai shi ma tsarki ne wani fasali daban wanda yake rabe wannan babin da wancan yace idza ta'ayyanat an-najasatu wa gusila muhalluha idza ta'ayyanat an-najasa gusila gusila muhalluha fasalin da yake magana akan idan najasa ta bayyana aka ganta ido da ido ta bayyana akan ido da ido busila halluha sai a wanke bigiran nata sai a wanke iya gurin da aka ganta kaga yanzu wannan an gama maka magana akan tsarki na me na hadathi to yanzu kuma za a yi maka maganan tsarki na habathi hadathi aka yi magana a sama yanzu saboda sai da ruwa yake yiwuwa ko ruwan ma ga kalansa alladhi lam yataghayyar launuhu aw ta'amuhu aw ra'ihatuhu ko to wannan shine to yanzu ka ji ruwan da zaka amfani da shi kai tsarki in kai bayan gida ko kai fitsari ko janaba ta kama ka ko kaza ka ji kala to yanzu kuma za a yi magana akan to ina kuma taharatul khabath sai sai kawai wani najasa sai ta taba ka a tufafinka sai najasa ta taba ka a cikin jikinka sai najasa taba gun da zaka yi sallah to yanzu shi kuma ya yake to shi ne za a yi magana anan shi yasa nace muku suna tafiya ta na'am wa alaikum salam na'am na'am eh na'am na'am mm na'am ruwa na'am ibada eh hukuncin wankan ke na'am dan wani tambaya ne yace to eh sai ya zama to tunda an ce ɗaya daga cikin sifofin ruwan nan guda uku launuhu ta'amuhu raihatu bai canza ba ko ce to sai aka zuba ruwa a wani container a wani abun mazubin ruwa sai canza masa ko kanshi yawa mu dauki kanshi sai canza masa kanshi kuma sai aka yake bada da shi yake ya canza ai ya canza ɗaya daga cikin sifofin nan guda uku yana canzawa kuma ba haka Allah halicci ruwan ba to ruwan ya tashi daga tahirun mutahhir ya tashi daga mutahhir mai tsarkake ba ya canza shi a to yanzu da muka muka ce nan da muka ce wal wada'i da ruwan kanzo misali mace sai miya ko ruwan robo mace sai ta yi miya sai ta zo ta dauko kwanuka da aka ci abinci sai ta zuba ruwa sai kana gani ga alamun mayi mayi nan a ciki ko kun kashi kashin mayi ba za a yi amfani da wannan ruwan a matsayin ruwan da zai tsarkake ba a ibada saboda ya canza masa ɗanɗano ko kuma ya canza masa kala ko aka yi amfani da manja kaga ga manjan ya canza masa ba za a yi ba ba za a yi ba tabbas saboda ya canza masa ɗaya daga cikin siffansa guda uku nan kawai ka riƙe waɗannan siffa guda uku na ruwa ka tabbatar ba su canza da wani abin da ya shigo ma ruwan ba ya zama shigo masa yayi ba haka Allah ya rice shi ba ba jawo shi kai a rijiya ko kuma ɗebo shi kai a famfo ka ji ba in ɗaya daga cikin siffofin nan guda uku kaga abi ya canza masa ya canza wa ruwa wannan siffa uku to ka ɗauka ruwan ba zai tsarkake ka wannan shi ne kawai da zaka formula da zaka rike kenan to wa alaikum salam na'am shi ne magana da muka yi kuma abinda muka ansa shi tambaya idan dai zai canza a juwa misali kaɗai ruwan ka ji haka to ruwan ya tashi daga asalin yadda yake yadda Allah halice shi ya tashi daga yadda yake ko kuma inda aka ɗebi ruwan sai ka ga ga misalin wani mayi mayi nan a saman ruwan to kaga ruwan ya tashi daga asalin yadda yake shi yasa yace maka ya zamanto ɗaya daga cikin sufofin nan guda uku bai canza ba launin shi ɗanɗanon shi da kuma kalansa launuhu ta'amuhu rihuhu ko ra'ihatuhu ya zama bai canza ba idan za a samu ya canza shi to wannan kaga ya abana shi sai baka misali da cikin zai yanzu ka dauki misali mai sai aka kawo container man fetur ai bai ba man fetur sunan sa mai shi ba zai shiga zai zai shiga to da aka kawo sai aka sa kuma da aka saka sai kana ji kawai ga kanshin fetur nan a cikin ruwan kaga wannan ruwan ya tashi daga yanzu a ta'abuhu ɗanɗansa ɗanɗanansa ya tashi ko kuma eh ɗanɗanansa ko kuma ra'ihatuhu ƙanshinsa ya tashi daga yadda aka san shi na ruwa yanzu yana ƙanshin fetur to kaga kuma ba a lura da fetur ba zai yiwu ba so da kawai in ka rike wannan formula kawai shi kenan ka zauna lafiya sai dai abin da na san wataƙila da za a ce shine an dage an wanke sosai misali mazubin an wanke an wanke ya dade ma amma da ka dan ji kadai na tashi amma ba zai tasirantar har a ji tashi cancan ruwan ba misali to wannan ba zai iya cutarwa ba saboda an yi abu amma misali kawai aka gashi ana ganin maye mayin a jiki kuma sai aka zuba ruwan kuma a ce zai amfani da shayi ba da wannan ba zai gaskiya ba zai dauka ba magana ta gaskiya kenan amma misali irin gwangwanin da muke alura da su misali a masallaci wani lokaci ko kuma abu nan zaka ga ana wanke su sosai to da ka dan dinga ji in ka su abu na din amma wata idan ka sa a bakin ka ma ba za ka ji ba a ruwan amma a jikin su ne wata ila saboda tasirin abu to kaga wannan ba matsala amma idan ya zamanto ko a zaka ji da a ruwan ko zaka ji a bakinka ko za ga canza masa wani kalan da ba a nasa bane jajajaja to kaga wannan ruwan ya tashi daga asalin sufofin da muka faɗe su guda uku nan kawai dai in ka rike su shikenan to shi yasa sai muka ce sai kuma baharatul khabar tsarkin abin da yanzu ya faru da kai ba kai ka farar a jikinka ba samun kai a tufafinka ko a jikinka ko a wurin sallarka shine taharatul khabar sai malai yace idza ta'ayyarat najasa idan najasa ta auku aka ganta ga tanan ido da ido gagun da take a jikin tufafi ko a jikinka na kai mai sallah ko a wurin sallarka malai yace gusila muhalluha sai a wanke iya wurin da take wa alaikum salam na'am na'am na'am A, a ƙa'ida duk wanda akwai janaba a jikinsa zai ɗauke, wankan da ake fara shi ne wankan janaba da ya kamata ka fara. Wankan janaba za a fara. E, wankan janaba shi za a fara dole, e, saboda ɗaga najasan da take jiki. E, wankan janaba za a fara shi. Allah cikin. To, ana bin ka wankan janaba a jikin ka sani ba ka ɗaga shi ba. ba in ka fara da wankan daɗi ko na sabulu misali ba kai niyya ba domin abin da yake ai abin da yake tabbatar da kai wankan jarma shine niyyarka yawwa niyyarka ne kawai kai wanka yanzu misali ka zo kai ka ji daɗi zafi ya dame ko wani abu makamancin haka amma akwai janaba a jinka sai kuma baka yi niyyan rafa'ul janaba anka ba baka yi niyyan daga janaba a jinka ba to ana bin wankan janaba har yanzu domin niyyar ne take determining cewa yanzu kai wankan janaba ko baka yi kuma misali a shi a lokacin eh shi da ya yi da faɗari amma da aka zo kai wankan jarabanka za ka yi yawwa wato ba na son shiga wani babi ne mai fa'ida zan ce shi karan kan wankan jaraban me zai ana aishi da sabulu amma ba na son shiga ba zan shiga ba saboda yanzu wannan ƙabiya ce ta daban an gane ko ba zan shiga ba amma dai idan ka zo za ka yi wankan jaraba misali kuma kana son kai wanka na daɗi a jikinka sai ka fara da kowanne kowanne ya yi amma na jaraba sai ka masa niyyarsa ta musamman ka sani yayi ba matsala yayi yayi wallahu a'lam Allah taimake mu a hankali za isa saboda haka a sai ka wanke iyagun da wannan najasar take a jikin tufafinka ko a jirka a wajen sallah an gane iya wajen zaka wanke ba ba ce ka wanke tufafin duka ba yanzu misali za ka yi sallah kawai ka dauko riga sai ka ga kaman alamun kashin yara ko wani abu ya taba ka to iya wajen kawai za ka wanke shine musila muhalluha ai wanke iya wajen ba wanda ya ce sai ka wanke tufafin gaba daya an gane wannan maganar ko yawa ya ce fa'inil tabasat amma idan najasa sai ta watsu da ta ba iya ganin ta abu guda shi ne fa'inil tabasat in ta watsu ta ɓuya ma ba iya gan ta fultsinin ta fultsinta to gusi da sauru kullum sai a wanke tufafi gaba ɗayansa kawai yawa yawa sai a wanke tufafi ne gaba ɗayansa yanzu najasa ta watsu ta yi nan ta yi can baka ga buɗe da take ba to ihtiyafan saboda fita daga shakka sai a wanke tafafin gaba da wannan kuma akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko hadisi harbi ma akwai hadisi khawla bintu yasar tana cewa ya rasulullah laysa li illa thawbun wahidun tace ni ba inda wani tufa a rayuwata sai tufa guda ɗaya kawai nake da shi a rayuwata sabai sun yi wannan lokacin saboda talauci tace wa ana ahidu fihi kuma ina yin al'ada ma da tufafin a cikin tufa ina sai da shi ina jinin al'ada duk an yi wancan lokacin ka in ka koma baya kaga ana jinin al'ada mata yana ma zuba ana gani har ake magana hana shiga masallaci da sauransu to shine sai manzo Allah sallama ya ce mata idan kika yi tsarki idza tahurti in kika tsarka ala jinin ya tsaya sai ya ce faghsili mawdi'ad dami sai ki wanke iya wurin da jinin yake iya wurin da jinin al'adan ya taba a tufafin naki mawdi'ad dami haka hadisin yazo hadisi ne ingantacce yazo a cikin musnad al-imam Muhammad kuma yazo a cikin sunan Abi Dawud iya wurin da iya wurin da jinin ya kwanan zaki wanke a tufafin naki sun masu sallah da tufafinki ba abin da zai cutar da ki kaga iya wurin sai sai suka fari sannan ga akwai hadisi na Jabir bin Sura wanda shi ma ya Rasulullah usalli zaki wa iyalinka da shi sai manzo Allah ya ce masa illa in tashi ne sai dai in kaga wani abu wanda yake kaga alamu wani abu ya taba ka fatagsilahu ko auka man qarasu sai ka wanke wajen an gane ko sai ka wanke so da kaska ce tufafi najasa ta taba shi iya wajen za a wanke an ga iya wajen amma an tafaffe su to dole a wanke tufafin gaba daya to wannan shine abin da zai zamu lura da shi a nan gurin so sai a lura da wannan wa man shakka fi isabati najasa nadaha mala yace wanda yayi kokun sa wannan najasa nadaha to yayi yayyafi yayyafa wajen ruwa wai abin da mala yake nufi wa man shakka fi isabati najasa nadaha shine kai ne ka dauki yaro sai ka tabbatar da cewa yaron da yayi fitsari to amma sai kake tukunto a fitsarin ya taba ni ko bai taba ni ba kamar a daidai nan yanzu misali na dauke shi shine wa man shakka fi isabati najasa yana kokonton shinkan najasan nan ta fitsari ya taba ni ko bai taba ni ba kaza kaza sai kawai na baha mutum ya yayyafi ya yayyafa ruwa a wajen shakkudin an gane ko na baha ya yayyafa ruwa a wajen a ta shakka kamar dazu yaron dan ya kashi kamar na baha kawai ka yayyafi a wajen an gane ko sannan saboda ba shi ma me kokonto an gane ko saboda yanzu tabbas shine kana da yakinin cewa ka dauki yaron to amma kuma ka sai ana yin fazanto amma ko kwantar da kake da shi shin ya taba tufa kawai kawai da na magana yace wa in asbahu jibin shakka amma idan wani abu samu mutum a tufafin sa a kansa ba ba zai masa yi ba an gane kuwa wai kai ne misali kana zaune sai kaga an watsa wani abu sai kai kokonto wannan kan shin najasa ne ko ba najasa ba to komai ba domin al'asuli kana da yakinin tsarki sai abin da aka watso baka da tabbacin menene an gane ko kuma ba a kafa hukunci a jahilci kuma annabi ya ce da ma yuribuka ila ma la yuribuk duk abin da kake kokonto akan sa ka bar shi kuma wanda baka da kokonto yakinin shine kana da tsarki kuma abin da aka watso baka da tabbacin najasa ne so da aka ba ruwanka kai ka tafi abinka dalla an gane hukuncin nan guda biyu yana ɗaya daga cikin guraren da a hallari yana da buƙatar mutane su fahimci waɗannan wajajen guda biyu an gane ko bambancin shin najasa ne ta taɓa ni ko ba najasa ba da kuma bambancin shin dazukan da yaron nan yayi kaza ko kuma da najasan nan ta taɓa ni ko yana da bambanci wannan tabbas ka san najasan ta auku kuma kusa da kai to amma kuma to kace nan ta taɓa kai yayyafa kawai saboda ka fita daga ko kwanto shakka wannan kuma tabbas eh gashi ta amma baka da yakinin najasa da kuma najasa ba to kai kai amfani da yakinin kana tsarki ne domin al-aslu fil ashiya at-tahara asali kowane abu mai tsarki ne sai in abin da ya shigo masa mara tsarki yasa ba kamar da jayiji Allah ta mutu wa man tarakkara najasa wanda ya tina najasa ofis sala yana cikin sallah sai ya tina najasa ga najasa fa a jikina ashe dazu akwai najasa a tufafi a ashe a jikina a ashe aurin sallan nan ko ina cikin sallah kuma sai ya tina to qata ya yanke sallah ya yanke sallah me yasa saboda ba a sallah da najasa kuma at-ta'ara shartun min shurutis salah tsarki sharɗi ne da sallah sharɗi ko in bashi to ibadar babu ita an gane ko so da kana cikin sallah sai ka tuna akwai najasa ashe fada zuna manta qata sai ka yanke sallar taka malam sai ce illa an ya kafa khurujal waqti sai dai idan mutum yana jin tsoron fitar lokaci misali dama wataƙila a waƙatun baruri kake yi sauran kis alfijir ya fito amin rana ta fito a sallar asuba ne wataƙila kai ne mai yi a ƙarshe sauran kis rana ta fito kana yankewa kan ka je ka yi tsarkin ka alulan kaza ko ka cire najasar na to mala ya ce in akwai wannan tsoron to shi kenan sai ka ci gaba kai sallar da najasa ya halatta haka ina da wani littafi na fatawa ta Usain bin Baz sunan littafin ma fatawa muhimma ta ta'allaqu bis salah kawai ya ce ya halatta sallah da najasa idan aka rasa abin da za a ɗauke najasan ko in lokaci zai fita ya halatta kai har ma ko a halarin ma za mu zo aiko man akhara sala bi adami tsara faqad asa rabbahu ko insha Allah za mu zo na'am alaji wa alaikum salam na'am na'am la'asar na'am na'am sai tuna bai azaro na'am na'am masha Allah alhaji na tambaya yace mutum ne yana sallar la'asar ko kuma yayi la'asar yayi maghrib yayi isha wata ila har asuba sai ya tuna ashe je bai azhar ba to ya zai fatawar malikiya shine sai ya sako tun daga azhar eh sosai makuwa wannan ce fatawar maliki da mu zo a wannan littafin Allah shi yasa an kuka yi a guri Allah nan sai ya bambance maka komai sai ya fayyace maka komai azhar zaka fara domin at-tartibu na sallah wajibi ne yawa tartibu salawat wajibi ne yawa so da ka sai ka sake kuma daga lokacin da ka tuna lokacin zaka sake sai ka sake niyya a yanzu yanzu misali in za abin ya aku da kai ka tuna baka azhar ba sai kai azhar sannan kai la'asar maghrib sannan kai isha sannan ka sake asuba i sosai ma kuwa za mu zo a hallani ba za mu fita a malikiya ba malamin insha Allah abin mu za mu risalta kanmu a malikiya kar mu fita wani ba damuwa yawa so da haka sake sallar azhar zaka yi da la'asar da maghrib da isha da asuba shikenan in ku kana cikin yi ne ka tuna yankewa za ka yi domin ba a wata sallah a wuce wata ba a yi wata ba yau an gane wannan magana Allah ya taimake mu wala ni ka ce ka ga biyu shi sai ce ku dauki rasuli wa alaikum salam ya ji gare na'u yauwa karatu eh eh insha eh insha Allah haka za mu tafi haka kuma za mu tafi insha Allah ba za mu canza ba da kai shi an gane ko yawwa kar a damu insha Allah a hankali a mazhabar a duk da mazhabar da kare wasu abubuwa suna tattawa amma a yanzu haka za mu tafi gaskiya dan muna sauka to za ga karatun ba zai mana dadi ba na'am to kaman bawalin yana dawa yana faffan tsaduwa musu na gane na gane idan hakan ya kasance ko a tsaye ko a abin ya ce Ina ya halatta idan ka yi ba, har ka gane ka yi ba ya yi. Da biyu kuma shi ne idan kana sallah. Can za ka ji kamar masu ko sanyi na ko kuma abin nan, za ka ji kamar tsittawan ko hayo tsaniya.
ok kana cikin sallah na gane na gane wannan shi ma sai ka zaka yake ne ko kuma wannan cin da na'am na'am to galiban an saka ta farko ka ba da tambayar ka ta farko ka an saka yanka da bari mu je tafi kai sai saboda lokaci irin wannan abin da malamai suka ce karka yanke sallar tashwishi ne daga shedan so yake yanke maka sallar taka rabu da shi kawai kace a'udhu billahi min shaitanir rajim ka ci gaba da sallar annabi hadisi na ingantacce ɗayan ku zai zo na sallah sai yana wasu wasi ni alulata ta kare a kaza shedan yake so ka karyata shi kace karya kace ya adu wallah ka ci gaba da sallar kaga ita ko ba yadda shedan baya zuwa mutum Allah ya sauke to mala yace to sai yanki sallan ko sai dan yana jin tsoron fitar lokaci to a gurguje in lokacin zai fita haka zaka sallan mun faɗi wannan wa man salla biha nasiyan to yanzu ga wata magana ta daban kusa da ta karshe mala yace wanda yayi salla da najasa a jikin shi ko a tufafin shi ko a wurin sallan nasiyan amma da mantuwa ya manta ne wata zakkara ba'da salami sai ya tuna bayan yayi sallama sai ya ce ah ashe akwai kaga wancan ai an ce yana cikin sallan ya tuna akwai ya yanke in akwai lokaci ya je ya tsarkin ya zo ya sake sabuwar sallah to wannan kuma sai da ya idar gaba daya eh wata zakar ba da salam sai ya tuna bayan yayi sallama malaci aada fil waqti ya sake sallah in akwai lokaci in a ciki akwai lokaci ya sake kenan kaga idan babu lokaci shi ma me shikenan a gaba man Allah da mai alari zai faɗa maka yace wa kullu i'adatin fil waqti duk wani sake abu da aka sallah da aka ce ka yin akwai lokaci a cikin malikiya yace ko kuma a alari kawai mustahabbi ne ba wajibi ne mustahabbi an gane so zai fara maka insha Allah tabaaraka wa ta'ala so a takeice na'am na'am eh ya manta ya rage ya rage raka na'am kuma mu musulman tasbihi na'am na'am na'am shi kenan kawai ana faɗa masa in ya yadda kawai sai ya dawo gaba ya kabbara ya yi raka ɗaya raka ɗaya a hay'atta zai yi ta wace manta haka zai yi ta idan ya yi ta ya idar sai ya yi sujadar ba'adiyya saboda ya yi ƙari a sallar asalin sallamar da ya yi a wurin babu ita sai kare wannan shine abin da ya faru da annabi aiko a hadisu musu a hadisu zuliyadai yawa zuliyadai so saboda haka da ya takaice anan zamu tsaya saboda yin lokaci insha Allah za mu dinga lura da lokaci kuma insha Allah ina ga tunda haka ne ka san shi fikin matsalar sa kenan shi yasa ni da aka bani ma ya ni karbi da ni ba musamman da karbi ba za mu dinga ba da lokacin tambaya ne ko a ƙarshen karatu ta kila sai mu cire wannan saboda kar mu takurawa lokacin da ake timing din insha Allah haka zamu kawai zamu dinga da zamu tambayoyin mu sai a ƙarshe kowa sai kokari ya dan aje amma shi haka yake gaskiya dama shine ma'anan ibada din shi yasa na ce maka ibada fi din malikiya fil ibada a cikin ibada to haka ake so tambayan shine lallai wannan shine ma ilimin dama to Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri shine ƙarshen da zamu tsaya a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah muna roƙonka Allah ka tausaya mana a rayuwar mu Allah ka mana dauki abin da yafi karfin mu Allah ka iyar mana shi matsalan tsaro da yake damu mu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka kawo mana tsaro a ƙasar nan Allah babu wanda zai iya babu wanda yafi karfin ka ya Allah Allah ka kafi karfin kowa Allah ka dankwafe kowa duk mai nufin sharri Allah tabaraka wa ta'ala ka yi mana masa da sharrin sa kansa Allah tabaraka wa ta'ala shugabannin mu muna roƙonka Allah ka ba su daman iya sauke nauyin da Allah ya dora musu akan su babban nauyin shugaba shine kare dukiyoyi da rayukan jama'a to idan shugaba ya gagara wannan ya bar gaba ɗaya asalin wato babban aikin da aka dora masa a rayuwa kuma Allah zai tambaye shi ya Allah muna roƙonka Allah ka taimaki shugabannin nan wajen sauke shi ya Allah muna roƙonka dukkan abin da yake faruwa kafi mu sanin sa ya Allah Allah kai mana maganin sa idan zunubin mu ne ya jawo mana Allah muna roƙonka Allah ka hana mu yin zunubin ko ya muke son yin zunubin Allah ka dankwafar da mu ka hana mu yin zunubin Allah ka tausaya mana a rayuwa Allah ka ji kan mamatan mu ka gafartawa mamatan mu ka ba masu marasa lafiyar mu lafiya ka sakanya wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi Allah muna roƙar dukkan wanda yake aiki wa addinin musulunci Allah ka sakanya masa da alkhairi sannan ka saka a cikin zuriya so da su aikin sama da abin da yake yi Allah muna roƙonka Allah ka sanya mana albarka cikin kasar mu da iyalan mu da dukiyoyin mu da dukkan abin da ka ba mu Allah ka sanya masa albarka Allah ka raba mu da iyayen mu da iyawar mu Allah muna roƙonka Allah ka fahimtar da mu addini fahimta wacce take ta daidai ya Allah karka daga mu akan fahimtar da ba ta daidai ba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.